rahmatullahi wa barakatuhu a barkanmu da sake dawa wannan majalisi na daura da matasan suna suka tsara a cikin littafin sulamul usul ila mabahisi ilmin usul ko ila ilmin usul na ashef hafiz bin ahmad al-hakami rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi a wannan shine zama na goma sha shida cikin wannan daura mai albarka a baya mun tsaya a abin da ya shafi anwa'ul ibada da malam ya kawo muna annazuru bakance mun karanta ayoyi da suke magana akan bakance a mun fara karanta hadisai na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam daga cikin hadisai da suke magana akan bakance akwai hadisin Imran bin Husayn radiyallahu ta'ala anhu a qala an nabi sallallahu alaihi wa sallam qala khairukum qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum qala Imran la adari ذكر سنتين أو ثلاثا بعد قرنه آه إمران بن حسين yace mafi alkhairin karni in aka ce karni shekara ɗari mafi alkhairin shekara ɗari ita ce shekara ɗarin da na rayu a cikinta sun mallabi na ya nuna kun sai shekara ɗari da ta sake biyowa bayanta a shi ne sun mallabi ne luna sai wata shekara ɗarin imran bin hussein ya ce bayan ya faɗi shekara ɗarin da ya rayu a ciki to shekara ɗarin sau biyu ya sake ambata a bayansa ko kuma sau uku mun gane ko kaga in shekara uku ne shekara ɗari uku kenan ko zai tafi kenan lissafin shekara ɗarin da manzan allah ya yi a ciki ka ɗauko shekara ɗari uku bayan rasuwarsa in ka hada zai tafi a shekara 400 kenan to ka ɗebe shekara 13 ko kuma nam idan muka ce min haifu bi isatihi daga lokacin da aka aiko shi idan ka ɗauke shi daga nan mun gane ko in ka ɗauka daga nan a za ka ɗebe shekara 13 a cikin shekara ɗari hudu eh a aiko shi ba aifansa ba kai daga lokacin da aka aiko shi za ka cire shekara sha uku to kaga kusan shekara ta ɗari uku da nawa kenan hijiriya eh tamanin da bakwai to daga nan karnin zai kare mun gane ko to wannan karnin idan ka ɗauki mafiya yawan malaman da suka rubuta mana hadisi a wannan lokacin suka rayu su imam bukhari imam muslim a balle irin su imam malik su imam shafi'i da sauransu su ibn maja su abu dawud su annasa'i su imam tirmizi duka a wannan tsukun shekaru suka rayu a wannan lokacin aka rubuta waɗannan littattafai manya-manya kaga yana nuna mana khairiya na waɗannan mutanen cewa mutane ne wanda suke cike da falala suke cike da alkhairi ne ɗimbin yawa manzan Allah ya yi bayanin zamaninsu zamani ne babba zamani ne daga cikin zamuna waɗanda suka fi alkhairi a Allah maɗaukakin sarki da da mu na mu dawo kan karatunmu a sun ma yaji'u ƙaumun bayan karni guda uku ko hudu sun kare sai kuma wasu mutane su zo yunbiruna wala yufuna za su yi bakance amma ba sa cika alkawari mutum zai ce zai yi abu kaza amma sai yaki wannan a zai ce idan na samu kaza zan yi kaza Allah ya biya masa bukatar sai yaki cikawa mun gane ko a ثم ويخونون ولا يؤتمنون suna ha'inci ba sa riƙe amana wa ya shahaduna wala yustashhadu suna ba da shaida ba a neman shaidarsu ba tare da an nemi shaidarsu ba za su ba da shaida wa ya baharu fihi masiman kuma za ka gansu yawanci suna da ƙiba a irin wannan lokutan wa an ibn umar an karɓo daga ibn umar radiyallahu anhu qala anna umar qala ya rasulullahi inni nazartu fil jahiliya an a'takifa laylatan fil masjidil haram qala awfi bi nazrika ibn umar yace manzon Allah tun a jahiliya na yi alkawari zan yi itikafi a masallacin harami manzo Allah ce ka je ka cika alkawarinka mun gane ko ya ce ka je ka cika alkawarinka wata bata ko wani mutum ya zo ya ce uwata ta yi bakance za ta yi aikin haji kuma ta mutu ba ta yi aikin haji ba manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ce raukana alaiha dainu akunta qabihi ko akunta akunti qabihi da a ce tana ana binta bashi za ku biya bashin qala na'am yace eh qala faqadillah yace to kaje ka biya bashin Allah kaje ka biya ma Allah bashi da aka karba ka biya ma Allah bashin sa wallahu ahqqu bil qada Allah shi fi cancanta a biya shi da hadisai da dama yana daga ciki shi bakance yana da sharuɗa da yawa daga cikin sharuɗansa ya kasance cikin ya zama ɗa'a ce ga Allah sharaɗin bakance ya zama ne ɗa'a ga Allah kada zama saɓon Allah ɗaya kenan na biyu ya zama abin da bawa zai iya yi idan mutum ya bakancan abin da ba zai iya ba bai zama bakance ba kuma bai zama ibada ba saboda ibada ana yin ta ne cikin abin da bawa yake iya yi Allah bai daura mana wani abu na kunci a cikin addini ba sannan kuma cikin abin da ka mallaka sannan kuma kar ya zama a wajen da ake bauta ma wani ba Allah ba ko kuma zai iya kawo shubha na saban Allah ko bautan wani ba Allah ba a waɗannan suna daga cikin sharuɗa sharaɗi na farko da muka faɗa manzan Allah ce la nazara fi ma'asiyatin lahi ko ba a bakance game da saban Allah dole zama biyayya ga Allah wala fi qati'ati rahimin ba a bakance game da yanke zumunci in abu ya shafi yanke zumunci ba a masa bakance a haka ya zo a sharadi na biyu da muka ambata akwai hadisin ukmatu bin amir yace yar uwata ta yi bakance cewa za ta yi tafiya da ƙafa har zuwa ɗakin ka'aba sai ta umarce ni na je na tambayi manzan Allah fatawa na je na nemi fatawarsa manzan Allah ce litamshi wal tarkab in ta gada ba ta tafi da ƙafa in ta gada ba ta hau ta hau abin hawa mun gane ko kenan in za ta iya ta tafi da ƙafa ta tafi in za ta hau abin hawa ta hau wannan ba dole ba ne wannan tafiya da kafan ba komai a cikinsa mun gane ko ba wata falala bace da haka in ta gara ma ta hau in ta gara ma ta tafi da kafa tunda ana tafiya da kafa a lokacin amma a yanzu fa sai ka ce a'a mun gane ko sai ka ce ta hau abin hawa ta tafi a muttafaqun alaihi akwai wani mutumi sunansa Isra'il ko abu isra'il kai a manzan allah tsira da abinci allah tabbata a gare shi yana kudu ba sai ya ga wani mutumi a tsaye a rana sai ce wancan hawane ne da aka ce abu isra'ila kenan ya yi bakance cewa zai yi azumi zai tsaya a rana ba zai taba shigowa inuwa ba har rana ta faɗi kuma ba zai magana da kowa ba wannan shine bakancin da yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace murhu falyatakallam ku ce masa yi magana da mutane mun gane ko ba irin azumin sa annabi zakariya bane inni nazartu lir rahmani sawman falan ukallima yawma insiya a shari'ar musulunci ita yanzu ta ce ba haka ake azumi ba za a yi magana wal yastabil ya tafi inuwa ya zauna wal yaq'ud ya zauna kar ya tsaya mun gane ko dama abu hudu ya ce zai zai tsaya a rana babu inuwa babu zama kuma zai yi azumi abu, abu hudu ko ba magana kai to yayi magana ya shiga inuwa ya bar rana wal yaq'ud ya zauna wal yutimma sawahu ya cigaba da azumin sa yanzu iya abun da yake mai kyau shi kawai aka ce yayi abin da ba shari'a bane sai duk aka hana shi aikatawa abu na uku a sai abin da ka mallaka manzo Allah ya ce la wafa'a li nazrin fi ma'asiyati llahi wala fi ma la yamliku bin adam a bin adama babu bakance wajen saban Allah ko kuma abin da dan adam bai mallake shi ba abin da baka mallake shi ba ba za ka yi bakance a kansa ba a sharadi na hudu hadisin sabit bin bahak wani mutum ya ce inni nazartu an anhara ibilan bi bawana nayi wani mutum ya ce nayi bakance zan yanka ko zan soke raƙumi a wani guri da ake kiransa buwana kala kana fiha kana fiha wasu min ausanil jahiliya ubat manzo Allah ce masa akwai gunkin jahiliya da ake bautawa a da qalu la suka ce a'a qala fa hal kana fiha irin min a'yadihim ana idin jahiliya a gurin bukukuwa na jahiliya da kalula kala aufi bi nazirka sai ce ka je ka cika bakancanka kana iya zuwa can din ka yanka mun gane ko la Allah akwai wanda yake so ya ba su sadakar abu fa innahu la wafa li nazarin fi ma'asiyati llahi wa la fi ma la yamliku bil adama karshen hadisin kenan a saddin zari'a shine misali ka je wajen kabari ka ce za ka yi bakance wannan saddu zari'a ne bai kamata mutum ya je wurin da kabari yake zai yi bakance ba abu na biyar ibn umar radiyallahu ta'ala anhu ya ruwaito hadisi daga manzan Allah tsira da amince Allah tabbata a gare shi yace inna nazara la yaqaddimu shay'an wala yu'akhiruhu shi bakance baya jawo abu baya kuma jinkirta abu idan Allah ya rubuta abu zai faru a lokacinsu zai faru don wai kai arziki yanzu arzikin ya zo da gaggawa ba zai zo ba mun gane ko don wani abu ya jinkiri karka mutu in mutuwar ka ta zo za ka mutu ko wani ka kar ya mutu in mutuwar ta zo zai mutu mun gane ko wa inna ma yustakhraju bin nazri min al kawai ana tatsar marowaci ne marowaci da baya iya sadaka sai Allah ya jarrabe shi da wani abu ko ya sa masa kwaɗayin wani abu sai ce in kaza ya faru zan yi sadaka shi kenan sai a tatsi dukiyarsa dole ya sadakar kuma ko yawwa kawai ana tatsar marowaci ne to waɗannan su ne sharuɗa na nazar manzon Allah ya ce bakance baya kawo maka komai sai dai ya kai ka zuwa ga ƙaddaran da Allah ya ƙaddara maka kawai da haka ko kai bakance ko karka yi Allah zai baka mun gane ko da haka bakance da za ka yi shi na sharaɗi ba ibada ce amma kuma ba haka ya kamata kai ba ubangiji ya fi ƙarfin a ce irin wani ibada za ka masa sai ka ce ba ni gishiri in baka wanda a ubangiji a'a kawai ka bauta masa subhanahu wa ta'ala mun fahimci wannan ko ba sai ka yi sharaɗi cewa sai ya maka ka masa ba mun gane ko ka masa dan neman ya maka ba ka masa bayan ya maka ba ba kai alkawarin za ka masa in ya maka ba kai mun gane ko dan ya maka sai ka masa ko kuma in ya maka ba tare da ka yi alkawari ba don godiya kuma sai ka masa bauta mun fahimci wannan ko a malam ya ce wa ghairu zalik fafham hudita aw dhahal masalik da ibadodi waɗanda ba waɗannan ba ma'ana waɗanda ba waɗannan ba wallahu ta'ala alam yana nufin a duk da cewa ya kirgo ibadodi kala biyu da ibada karbiya da badaniya ibada ta jiki ta zuciya da kuma ta gangan jiki ko ko maliya duka an kawo su kamar bakance ibada ce ta me ta gangar jiki ibada ce ta me ta dukiya amma su tawakkuli inaba hudu'i khushu'i istigasa da sauransu duk waɗannan sun fi kama da ibada ta zuciya yawancinsu a cikin zuciya ake to daga cikin ibadodi da malam bai ambato ba suna da yawa akwai tasbihi akwai tahmidi akwai tahlili akwai takbir mutum yana cewa subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar akwai karatun alkur'ani akwai azkar na rana akwai azkar na yamma akwai na safiya akwai na yamma akwai son abu don Allah kin abu don Allah biyayya don Allah madaukakin sarki abokantaka don Allah madaukakin sarki mun gane ko gaba idan mutum baya san Allah kai gaba da shi duk waɗannan ayyuka ne na ibada suna nan kata-kata wanda ba za su iya kirguwa ba kawai abin da za mu iya faɗi shine abin da ya faɗa ismun jami'un li kulli ma yuhibbu wa yardahu min al-aqwali wal a'mal ko ismun jami'un li kulli ma yardahu al-ilahu as-sami'u ko kamar yadda shi malam ya faɗa a malam ya ya rufe da cewa wa sarfu ba'dha na'am
قال الناظم رحمه الله وترك بعضها لغير الله شرك وذاك أقبح المناهي Mm, yayi wasarfu ba'dha yin wani abu na ibada da muka faɗa tawakkali tsoro mun gane ko muhabba da sauransu li ghairillahi ga wani wani ba Allah ba kowaye shi a mala'ika ne ko annabi ko wali ko kabari ko aljani ko bishiya ko dutsi ko menene shirkun shirka ce babba babbar shirka wa za ka akmahul manahiji wannan ita kuma ita ce hanya mafi muni waccar audahal masaliki hanya mafi fitowa fili wanda in ka hauta ba za ka bata ba wannan kuma au akabahul manahiji manahi ko ka ce manahiji mun gane ko a, i- ita ce wato hanya mafi wato eh, kaskanci hanya mafi muni alal itlaq ubangiji subhanahu wataala ce wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamati wa hum an du'aihim ghafilun ba wanda yafi bata in kana neman babban batacce shine man yad'u min dunillahi wanda yake bauta ma wani koma bayan Allah madaukakin sarki man yad'u man ya'budu min dunillahi man la yastajibu lahu wanda abinda ka bauta masa nan ba zai iya karban ibadar taka ba ba zai amsa maka ba har zuwa tashin kiyama babu abin da zai iya ba wa hum an du'a'ihim ghafilin kuma game da roƙo da suke musu ba su san ma ana roƙon su ba a ubangiji subhanahu wa ta'ala ce wa man yad'u ma Allah ilahan akhara la burhana lahu bihi fa inna ma hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihu al-kafirun duk wanda ya hada Allah da wani ya roƙa kuma ba wani hujja cewa ka hada Allah da wani to fa inna ma hisabuhu inda rabbihi hisabinsa yana wajen ubangiji Allah zai yi sakamako innahu la yuflihu al-kafirun lalle kafiri baya rabauta ubangiji ya ce inna shirka la zulmun azim lalle shirka zalunci ne wacce take mai girman gaske a da ayoyi da dama da suke nuna cewa shirka ita ce babban zunubi babu zunubin da ya kai ta inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida ko eh, ko ko faqad faqad iftara isman azima na'am wannan yi- duk suna nuna mana me shirka babban zunubi ne ya zo a cikin sunna cewa babu zunubin da ya kai shirka akwai hadisin a akwai hadisin abdullahi bin mas'ud radiyallahu ta'ala anhu abdullahi bin mas'ud ya ce ya rasulallahi ayyu zambi a'azam wani zunubi ne yafi girma in ji abdullahi bin mas'ud ya tambayi manzan Allah manzan Allah ce an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka ka sanya ma Allah madaukakin sarki kishiya alhali Allah madaukakin sarki shi ya halicce ka wannan a wannan bangare kenan a nan malam ya shiga wani babi a cikin wannan fasali shine bayanin shirka ta kasu kashi nawa sai malam ya ce wa shirku nau'ani mhm.
قال الناظم رحمه الله والشرك نوعان فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا م- مداهي yayi a wa shirku nau'ani fa shirkun akbaru bihi khuludin nari iz la yughfaru mala yace shirka ta kasu kashi biyu akwai shirkun akbar akwai shirkun asgar sai yace fa shirkun akbaru akwai babbar shirka shirka mafi girma bihi huludin nari idan mutum ya mutu yana yinta yana kanta zai dawwama a wuta iz la yughfaru saboda ba a gafarta wannan shirka din ba a gafarta me wannan shirka idan yayi ta asali abinda Allah maɗaukakin sarki ya halicci bayinsa akan tauhidi ne tsantsa akan haka aka halicci annabi adamu alaihi salatu wassalam amma shaidan saboda hassada da girman kai ya zo eh, ya yi ƙoƙarin ɓatar da annabi adamu alaihi salatu wassalam amma allah maɗaukakin sarki ya kare annabi adamu annabi adamu bai yi shirka ba amma ya saba ma allah maɗaukakin sarki zunubin da bai kai a ce masa shirka ba mun gane ko saban allah iya ma'asiya kamar yadda Allah ce wa afa adamu rabbahu fagawa annabi adamu ya saba wa ubangijinsa ya karkace akan hanya a daga nan sai aka yi ma annabi adamu ukuba aka sauko da shi ƙasa shi kuma shaidan sai ya lashi takwacewa sai ya batar da zuriyar annabi adamu illa kalilan sai kaɗan na sanuwa da zuwa abinda sai yan kaɗan daga cikinsu su ne kawai ba zai ɓatar da su ba a ubangiji su ta'ala ce in ne halakatu ibadi kulluhum hunafa'a na halicci bayina gaba ɗayansu masu addini masu san Allah masu ikhlasi masu tauhidi wa inna ma ja'atuhum shayatin fajtalathum an dinihim shaytanu su suka zo suka zabar suka zamar da su suka fizge su suka bar addininsu wannan sharri ne na shaidanu suka sa wato bayin Allah na kwarai suka bar addini ya zo a cikin hadisi na manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yake cewa a kullu mauludin yuladu alal fitra dukkan wani mutumi da za a haifa ana haifansa ne akan me akan fitira menene ake nufi da fitira shine addini da gaskiya mun gane ko sanin Allah shi kadai ne abin bauta duk wanda kaga an aife shi to akan haka aka aife shi to amma fa abawahu matsalar da ake samu iyayensa yuhawidanihi aw yumajjisanihi aw yunasranihi su mai da shi ba yahude ko su mai da shi kirista ko su mai da shi ba majuse duk yadda suka ga dama akan san matsala game da iyaye ana samun matsala game da community da kake rayuwa da su suna iya tasiri a kanka shi yasa annabi ibrahim alaihi salatu wassalam da aka ce ya je ya ɗauki zuriyarsa matarsa da ɗansa annabi isma'il ya je ya aje su a wani guri sai da ya zaɓi gurin da aka gina shi don bautar allah ya ce can zai kai su saboda guri yana da tasiri gashi fa ba mutum fa a gurin amma tun da dama dan bautar Allah aka yi gurin sai ya kai su gurin ya ce inni askantu zurriyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitika al-muharram rabbana liyuqi faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun a akwai abubuwa da dama da suke sanya mutum ya zama ya kauce ya saba ma Allah maɗaukakin sarki ko kuma a ce ya yi shirka daga cikin akwai ƙoƙarin girmama matattu mutum ya mutu sai a ce bari a gima shi da ana tunawa shi da makamantansu bari a ziyarci kamarinsa don girmamawa to wannan hanya ce mafi girma da take kai ga mutum zuwa ga shirka idan mutum bai taka tsantsan ba ziyara zuwa ga kabari ba haramun ba ne shari'a ma ta yi umarni a yi to amma ya zama akwai taka tsantsan a ciki idan aka ga zai kai ga barna to ana iya hanawa shi yasa manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya tsine wa mata masu yawan ziyarar kabari la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zawaratil qubur a da haka girmama matattu da zuwa kaburburansu da sauransu idan aka samu rashin tsoron Allah aka yi nisa da sunnar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam to yakan kai ga mutane a dawo ayi shirka da haka wannan sababi ne babba kuma shi aka fara yi aka saba ma Allah madaukakin sarki a zamanin kafin zuwan annabi Nuhu alaihi salatu wa salam bayan annabi Adamu ana kan addini mai kyau sai dai ba za a rasa wasu masu laifuka ba har aka zo aka san wasu mutane da kwarai waddan suwa'an yahusa da ya uka da nasara waɗannan mutane sai aka samu wani lokuta da suka yi ta mutuwa suka yi ta mutuwa suka yi ta mutuwa manya-manyan mutane na kwarai sun mutu mutanen su suka yi bakin ciki suka shiga cikin damuwa sosai sai shaidan sai zai ci ai abin da za a yi su yi hotunan su sai ku ajiye a gidajensu a zaurukansu duk sanda kuka tashi wani abu ku je ku gansu hankalin ku zai kwanta ku musu addu'a ana haka ana haka har ya kai ga shaidan ya zayyana musu cewa da 'ya'yansu suka zo su waɗancan da suka yi abin sun wuce na ƙasa da suka zo sai yake nuna musu ai ya kamata in kana da bukata ka roƙe shi zai biya ma bukata a ƙarshe ce ai su ne allolin su ne abin bauta sai aka ci gaba da bauta musu to wannan yana daga cikin manya-manyan dalilai da yake sa a yi shirka a bauta ma wani ba Allah subhanahu wa ta'ala ba daga ciki akwai ta'azimul muluk girmama sarakuna girmama sarakuna hanya ce babba rayayyu kenan ko da yake sa ake saba ma Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin hanyoyi da suke sa a saba ma Allah maɗaukakin sarki akwai me akwai jahilci jahilci akwai san rai duk waɗannan suna daga cikin abubuwan da yake sa ake yin shirka suna nan asbab na yin shirka da yawan gaske Allah maɗaukakin sarki ya kare mu a malam ya ce bihil khuludu fa shirkun akbaru shirka akwai babba shine nau'i na farko bihi khuludin nari idan aka yi ta za a dawwama a wuta izi la yughfaru saboda ba a gafarta irin wannan shirka din shirka da idan aka yi ta za a dawwama a wuta idan mutum bai tuba ba suna nan da yawan gaske nau'o'insu daga cikin nau'o'insu akwai me itikadin akwai wani mahalicci ba Allah ba daya idan mutum ya mutu akan wannan aƙidar cewa akwai wani mahalicci ba Allah ba ko akwai wani wanda ya halitta tare da Allah to ya yi shirka mun gane ko idan ya mutu ba zai taɓa fita a wuta ba daga cikin nau'o'uka na shirka akwai waɗancan nau'uka na ibada da muka faɗa addu'a neman taimako neman agaji a wajen wani ba Allah ba mutum ya mutu akan haka in ya mutu ba zai taɓa fita a cikin wannan ba wuta ba yana nan a wuta ba zai shiga aljanna ba ita ma shirka ce daga cikin nau'o'in shirka akwai me aha a kawo mana su manya-manyan shirka na yawwa neman taimakon wani ba Allah ba aha bayan wannan fa yanka a wani ba Allah ba tsafi bokanci mun gane ko hukunci da wani abu ba da alkur'ani ba tare da musa alkur'ani din shirka ce mun fahimci wani ko aha eh bal yawa bauta ma aljanu duk waɗannan nau'o'i ne na shirka shirka babba mun gane ko mutum ya ɗauko laya ya ɗaura a jikinsa ya mutu akan wannan wanda layan wasu surkulle ne a jiki sunayen aljanu da sauransu mutum in ya mutu akan wannan irin nau'i ya mutu akan shirka mun gane ko Allah ba zai gafarta masa zunubinsa ba wannan dalili akan cewa ba a gafarta zunubi na shirka faɗin Allah maɗaukakin sarki inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u wa man yushrik billahi faqad iftara isman azima ubangiji ya ce wa man yushrik billahi faqad balla dalalan ba'ida duk wanda ya shirka da Allah ya bace bata mai girman gaske wa qala allazina kafaru Allah ce laqad kafara allazina qalu inna Allah huwal masihu ibn maryam wanda suka ce annabi Isa da Maryama ne sun kafirce ka ce wani abin bauta ne shi ma kafirci ne in mutum ya mutu akan haka ya mutu mushriki wa qala al-masih ya bani isra'ila a'budu Allah rabbi wa rabbukum wa rabbakum a manzon Allah annabi Isa yace ya ku yan bani isra'ila ku bauta ma Allah ubangiji na kuma shine ubangijinku innahu man yushrik billahi faqad harrama Allah alayhi al-janna wa ma'awahu an-nar duk wanda ya shirka da Allah Allah ya haramta masa shiga aljanna kuma makomarsa wuta ce wa malin zalimi na min ansar azzalimai ba su da wani wanda zai zalunce su ba su da wani wanda zai taimake su a ubangiji ya ce wa man yushrik billahi fa ka'annama kharra min as-sama'i fa takhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahih a wanda ya shirka da Allah misalinsa da asarar da zai yi kamar mutum ne ya faɗo daga sama sai tsuntsu su tafcafke shi ko kuma yana kan wani dutse iska ta wurgo shi a ubangiji ce wa laqad uhiya ilaika wa ila allazina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin bal illaha fa'bud wa kun min ash-shakirin an yi maka wahayi ya kai manzon Allah cewa kuma an yi wahayi annabawa da suka zo kafin ka idan kai shirka aikinka zai ɓaci gaba ɗaya kuma za ka kasance cikin waɗanda suka yi asara a wannan duk yana nuna mana me yana nuna mana shirka babban zunubi ne babu wanda zai mutu akan shirka allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa kuma mun faɗi nau'o'i na shirka ko a za mu ga wasu nau'o'i da malam zai kawo su a gaba insha Allah ta'ala ya zo a cikin hadisi daga abdullahi bin mas'ud radiyallahu ta'ala anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات يشرك بالله شيئا دخل النار عبد الله بن مسعود ya rawaito hadisi manzon Allah ce duk wanda ya mutu yana shirka da Allah ko kadan ne zai shiga wuta shay'an din nan na kira ana nufin komin karancinta in dai shirka ce eh babba eh ko a babbar shirka babbar shirka kamar misali mutumin da ya yanka kuda a gunki kaga shirka ce babba amma abu ne dan kaɗan haka ne ko yawwa zaka ce ai yana da bambanci da wanda ya yanka raƙumi yana da bambanci da wanda ya yi hakan kamar sau biyar sau bakwai sau takwas ko shi wannan sau ɗaya kaga ya zama shi'an ɗin kenan to mutum zai shiga wuta wa qulta ana ni kuma inji abdullahi bin mas'ud nace man mata la yushriku billahi shay'an dakhala aljannata duk wanda ya mutu baya shirka da Allah ko kadan zai shiga aljanna wannan iya abinda abdullahi bin mas'ud ya ji kenan a gurin manzon Allah amma manzon Allah ya faɗi wannan kalma din ba da abdullahi bin mas'ud din ya faɗa kamar yadda ya zo a cikin hadisi na jabir ya ce wani mutumi ya zo gurin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ya ce malmu jabatani wasu abubuwa ne suke wajabtawa guda biyu suke wajabtawa mutum mu jabatani suke zama dole manzan Allah ce man mata la shirku billahi shay'an dakhala aljannata shine na farko wanda ya mutu baya shirka da Allah ko kadan ya shiga aljanna wa man mata yushriku billahi shay'an dakhala an-nara wanda ya shirka ya mutu yana shirka da Allah ko da kaɗan ce ya shiga wuta ana nufin shirkul akbar kuma duk an ruwaito hadisi daga shi jabir man laqiya Allah la yushriku bihi shay'an dakhala al-jannata wa man laqiya Allah yushriku bihi shay'an dakhala an-nara duka waɗannan hadisan haka suke da hadisin Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu ta'ala anhu an annabi sallallahu alaihi wa sallam qala atani jibrilu alaihi salamu fa basharani annahu man mata min ummatika la yushriku billahi shay'an dakhala al-jannata mala'ika jibrilu ya zo ya mini bishara inji manzon Allah cewa duk wanda ya mutu cikin al'ummarka baya shirka da Allah ko kaɗan zai shiga aljanna mun ji wani baya tsafi baya zuwa gurin bokaye baya sujada a wani ba Allah ba baya roƙon iyasi baya roƙon wane ne mun gane ko baya cewa ya Hussein idan ya shiga cikin matsala ba ruwansa Abdullahi bin Abu Zar ya ce wa in zana wa in saraka ko da yayi zina ko da yayi sata qala wa in zana wa in saraka manzo Allah ce ko yayi zina ko yayi sata in dai bai shirka ba zai shiga aljanna mun gane ko wannan baya kore shigansa na aljanna eh ya shiga wuta kai zai iya shiga wuta a masa azaba amma a dalilin tauhidi a cece shi a shigar da shi gidan aljanna mun fahimci wannan ko wa fihi an abdullah bin mas'ud radiyallahu anhu qala sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ayu dhanbin a'zam na tambayi manzon Allah inji abdullah bin mas'ud wani wani zunubi ne yafi girma yace an taja ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka ka sanya ma Allah kishiya shi alhali shi ya halice ka akwai hadisin Abu Bakara muttafaqun alaihi manzo Allah ce ala unabbiukum bi akbaril kaba'iri bazan ba ku labarin zunubi mafi girma ba salasan sai da ya tambayi sahabbansa sau uku sai ce al-ishraku billah shirka da Allah shine babban zunubi hukukul walidain zunubi na biyu kuntata ma iyaye rashin musu biyayya rashin kyautata musu zunubi na uku wa shahadatu zur shaidan ƙarya kai shaida ka san kai makaryaci ne ko baka sani ba kai shaida duk dai haka ne ko duk ƙaryan ne tunda baka sani ba a waɗannan a hadisai da ayoyi duka suna nuna mana ne suna nuna mana girman shirka cewa Allah maɗaukakin sarki baya gafarta ma wanda ya aikata zunubi na shirka ya mutu yana kansa amma idan mutum ya tuba Allah maɗaukakin sarki zai yafe masa in mutum ya yi shirka ya tuba kafin ya mutu Allah zai yafe masa amma idan mutum ya mutu akan zunubi na shirka shirka babba bai tuba ba to Allah maɗaukakin sarki baya yafe masa shi yasa da abu talib ya zo mutuwa manzan Allah tsira da aminta Allah sabata a gare shi ya zo ya bujiro masa da kalmar shahada ya ce ya am kun la ilaha illallahu kalimatu haƙƙin wa hajju laka biha inda Allah ka ce la ilaha illallahu kalma ce ta gaskiya zan zama maka lauya a gaban Allah maɗaukakin sarki idan ka faɗa zan maka shaida a gaban Allah maɗaukakin sarki idan ka faɗa amma ina bai faɗa ba mun gane ko ya mutu ya ƙi cewa la ilaha illallah sai manzon Allah ya ce la astaghfiranna laka ma lam unha anka zan nema maka gafara in ce Allah ya gafarta maka matukar ba a hana ni ba sai aya sai aya ta sauka ma kana lin nabi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu ulil qurba uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim manzan Allah Allah ya ce bai dace ba kwata-kwata ga annabi da kuma waɗanda suka yi imani an yi sarrafiru da mushirki na su ce Allah ya jika mushirki mun fahimta mu su ce Allah ya gafarta wa mushirki idan arne ya mutu ko za ka je kai ta'aziyya karka ce Allah ya jikansa karka ce Allah ya gafarta masa ko ka saba kai iya kokari in dai ka san ta'aziyyan arne za ka je misali ya kama sai ka musu ta'aziya a ashe an muku rasuwa ko to sai hakuri kuma Allah sarki to sai dai ai ta hakuri mun gane ko yawwa Allah sarki wane yawwa to sannu yawwa sannu mun gane ko amma karkace Allah ya ji kansa karkace Allah gafarta masa ba wani Allah ba zai gafarta masa Allah ba zai ji kansa ba tunda ya mutu yana shirka ubangiji ya ce mushirkan nan da suka mutu akan shirka kar a musu istighfari kar a ce Allah ji kansu walau kanu uli qurba ko da yan uwa ne na kusa na jini danginku ne min ba'adi ma ta bayyana lahum bayan ya bayyana a gare su annahum ashabul jahim su yan wuta ne kaga an gama kenan ko cewa su yan wuta ne saboda sun mutu suna yin shirka Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu akwai lokaci biyar da minti biyar da minti shida to za mu dakata a nan insha Allahu ta'ala abinda muka karanta daidai Allah ba mu ladansa abinda muka yi kuskure ko muka takaita bayani Allah maɗaukakin sarki ya fahimtar da mu daidai a muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya yi mana albarka cikin rayuwarmu Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da digadigenmu akan sunna Allah ya kashe mu akan addinin musulunci ya kashe mu muna masu da'a da biyayya a gare shi Allah maɗaukakin sarki ya tada mu muna kan musulunci ya haɗa mu a gidan aljanna da wannan muka zo ƙarshen karatunmu na yau zama da goma sha shida ko سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته